To bismillah ar-rahman ar-rahim salatu wa salamu ala awani tambaya ta nawa ce za a tashi man hadara hadha al-ijtima' ko da ai cikin inda aka ce aina ijtama'u litashawur ina suka hadu wajen yin shawara shine aka ce cikin darin nadawa wanda ibn al-qayyim ya faɗa ce babu wanda ba bai zo ba a cikin masu hankali da masu ra'ayi cikin su don su yi shawara cikin lamari cikin lamarin sai tambaya ta gaba ya ce man hadara hazal ijtima wa ya zo wajen wannan taron cikin su ya ce hadarahu iblis fi suratul lajin iblis ya halarci wannan taron nasu shaidan ya zo cikin siffar cikin siffa ta wani namiji wani mutum wani tsoho min ahal najar daga cikin mutanen najar kenan iblis ya haɗu wannan taro nasu na kawarai da suka haɗu suke tattauna kan sha'anin annabi alaihi salatu wasalam nan ko dan saboda da iblis da shaidanu duka suna da ikon shiga sauya cikin siffar da suka ga dama na bakwai mahiyar ara'u lati yadur hafi hazar ijtima wanne ne ra'ayikan da suka yi sayo suka gefu su cikin wannan taron da suka yi suka ce zikirul qur'an zakaral qur'an alqur'an ya ambata madmunu hazihi al'ara abin da ya kunshi wannan taro na ra'ayika allati turahat fi zalika al-istima' wadda aka geho cikin taron wannan da suka yi qala Allah ta'ala Allah yake cewa in kurbikal lazina kafaru ka tuna lokacin da kafirai suke makirci a gare ka shine wancan taron na darun da dawa da su fituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullah duka wannan abubuwan suke yi dan saboda ko su daure ka ko kuma su kashe ka ko kuma su hutar da kai daga cikin gari suna makirci Allah yana saka musu sakamakon makircin suna maida musu da su liyusu bituka ai liyusai jununaka don su sa ka kaso shi ne yusu bituka tabbatarwa shi ne sa kaso a tsaida ka guri ɗaya waje a tazil ara mufassala fi ba'adun ruwayat wannan ra'ayikan sun zo da tafsili kyarar a cikin wasu ruwayoyi wa a ahaduhum wani daga cikin su yace na bi suhu mu darme shi shine sawa yusu bituka in kin farafa da shekun najadi sai wannan tsohon na najadi ya ce a wannan ra'ayin bai yi ba iblis ne ya zo da wannan ra'ayin ya shigo taron ya ba su wannan ra'ayin me yasa dan ya san batta gyara shi wa qala akhar wani ya ce daga cikin su annan fihi mu kore shi ya bar garin farafa da hu aidan wannan tsohon da ya ce musu wannan ra'ayin ma bai yi ba a shekun najadi sun maktarha abu jahal sannan abu jahal ya kawo ra'ayin shi fa qara sai ya ce qad furqa li fihi ra'ayun yace an kawo mana ra'ayika mabambanta cikin shi ma a raƙar wakatun alaihi in ban na ganin duk abin da kuka abko a cikin shi ƙalu suka ce ma huwa menene kai ra'ayinka ƙala sai ce ara an na akhuza min kulli qabilatin min quraishin gulama zai ce mu samu daga cikin quraishawa kowace kabila ta quraishawa su kawo yaro guda nuhiddi jildan sai mu hede fata sun manuɗihi sai fansarin mu ba shi takobi wanda yake mai yankewa takobi mai ƙarfi fa idrubu nahu darbatu rajulin wahidin su mushi bugu guda ɗaya dukkan su fa tabtarqu damuhu fil qaba'il fa yabtarqu sai jinin shi ya watse cikin kabilu ba an ce ba wane kashe shi kowa ne kashe shi duk kabilu ne gaba ɗaya yace fala tadri abdul munaf duka wannan suna kaucewa saboda dan dangi ne a kabila mai gata ya huto ba zai yi ba su ce sun kashe shi haka kuma hikimar da ta sa Allah ya hoto da shi dama cikin kabilar da ana ji da ita fala ta dari abdu munaf ba da zalika kaifa tasna to kabila abdu munaf in aka yi haka ba san san me zasu aikata ba dan ba zasu yi ba yace wala mikinu ha mu'adatul qaba'il kulluha ba zai yi ba su yi gaba da kabilolin wannan gabaki daya ba za su iya ba yace wa nasuqu ilaihim diyatuhu sai mu haɗu mu kawo mishi diya mu diya yanzu an ga mu kawo diya kaman kace musu an su ne muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙali shehu najadi sai wannan tsohon na najadu wanda aka ce shaidan ne ya shiga tsoho ya ce lallahi durrukar fata ya ce ma dalla da wannan ra'ayin na ka kai wannan matashi ha za wallahi ra'ayi na rantse da Allah wannan shine ra'ayi mai kyau fata farraku ala zalika suka rabu akan haka kenan wannan Abu Jahal dan saboda sharrin shi kaga har shaidan ya jinjina mishi akan ra'ayin da ya kawo cewa wannan shine ra'ayi mai kyau ya ce mallazi hadasa ba da hazar karar to me ya tabbata me ya faru bayan wannan abun da suka tabbatar ya ce a ta jibril da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi jibril ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi labarin abun da suka yi wa amarahu bi badal mudan sun sa rana sun dauki alkawalin haka in zasu yi mu je mu same shi a gidan shi a shimhuda shi ayi kaza wa amarahu bi adamil mabiti ala firashihi hazihi al-laila jibril ya umarce shi yace a yau wannan daren kaka kwana a shinhudarka wa amarahu bil hijra ya umarce shi cewa kai hijira ka bar garin yana hijira suna tahowa banza su kama na tara yace ma za fa'ala rasul sallallahu alaihi wasallam da zalika me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata bayan haka yace zahaba ila abubakar kenan bayan jibril ya bashi wancan umarni sai ya tafi wajen abubakar liyubrin ma'ahu dan saboda ya kulla tare da shi am abaramu amran fa inna mubrimuna kullawa yace ma ahu tare da shi marahil hijira marhaloli matakan da za a bi na hijira mu yi kaza mu yi kaza daga Aisha Allah rada ita ce baina mana saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani makusanci sama da Abubakar yace baina mana hanu fi baiti Abubakar fi nahar zahira tace wani lokaci muna zama cikin ɗakin Abubakar gidansu kenan a tsakiyar rana kala ƙa'ilu li abubakar sai wani mai faɗa ya ce ma abubakar haza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga annabi nan sallallahu yana lulluɓe da kanshi shine alƙina mun ganshi can cikin shama'ilul muhammadiyya fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha cikin lokacin da annabi sallallahu bai zo mana a ciki saboda sa'a ta tsakiyar rana lokacin kailula ne ba a zuwa gidan mutum kala sai ta ce sai yau muka ga annabi ya zo a wannan lokacin da bai saba zauwa ba faja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'zinu annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izini fa uzina lahu aka bashi izini fa da khala ya shigo fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li abubakar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abubakar ukhrij min indik ka huto daga gurinka fa qala abubakar sai abubakar ya ce innahum ma ahluka bi abi anta ya rasul ya ce ai iyalanka ne ya ma'ai ya kai ma'aikin Allah fan san ka ma'aikata da ma'aikina qala sai ya ce fa inni qad uzina li bil khuruj an bani izini da mu fita zuwa hijira faƙala abubakar sai abubakar ya ce a soba bi abi an ya rasulullah ya ce in yi abuta da kai kwan saka ma'aihiyata da ma'aihina ya ma'aikin Allah ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu damuwa yana iya abuta tare da shi rawahul bukhari bukhari ya rawaito shi tambaya ta gaba ce man huwa as-sahabi allazi amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nama ala firashihi wani sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yayi barci akan shinhuda shi amsa shine Ali ibn Abi Talib kenan da yadda hidan saboda badda kama da badda sawa badda sau shin huda ba barta ba kowa ba sai Ali ibn Abi Talib ya kuma yake nuna mana sadaukanta washi da kauna da yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da aka shirya aka kulla na amma Annabi a shin huda shi kuma shi ya zo ya hau a madadin shi kuma sai Allah ya tsiratar da shi yace ma za fa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba da zalika me annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata bayan haka ya ce kharaja huwa abubakar ila gari thawr ya huta da shi da abubakar zuwa kogon saur fa fi hadisul hijra a hadisin hijra na a'i daga aisha Allah da ita bayan doguwar magana ta ce sun malahika rasulullah sallallahu alaihi abubakar bi garin fi jabal thawr yace tace sannan sai tar da annabi sallallahu da abubakar abubakar a gari saur kogon dutse da ake cewa asau yace fa kamuna fihi salasa layalin sai suka ɓoye a cikin shi dareraki guda uku ma za fa'alu ba da zalika mai suka aikata bayan wannan ya ce ijtama'u ala babin rasul sun haɗa kan ƙofa ta manzon Allah sa'ir su dunahu suna ta jiran shi suna jiran annabi ya hutu ma'ana su wancan kafiran quraisha da suka ce a haɗa mishi kisa ɗaya wai taraqabu nawmahu suna jiran barcin annabi sallallahu suna jira yayi barci luis bitu alai dan saboda su je su haɗa mishi su ɗarme shi tambaya ta gaba ma za fa'ala rasul ba da zalika mai annabi sallallahu alaihi aikata bayan haka ya ce kharaja alaihim fa akhadha hafanatan min al-bahda ya huto da gare su khar ya huto annabi sallallahu sai ya dauki hannu guda daga cikin rayirai na gurin badaha faja alai zuruhu ala ru'usim sai fara yana sheka musu a kawunan su wa hum la yarawnahu su basu ganin shi wa huwa yatlu yana karanta wannan aya waje anna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsiruna yana watsa yana karanta musu wannan ne dukkan sun kasance sun makabta game da shi aliyu ma ba su mushi komai ba ma za fa alat quraishin ba da zalika mai quraishawa suka hada aikata bayan haka yace ja alat quraishin diyatu kullu wahidin minhuma fajaddan nasu fi dalabi mu quraishawa sun sanya diya ta kowanne daga cikin su kowanne daga cikin su kenan da abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kamo su ko ya same su ya samu ɗaya daga cikin su an za a bashi kaza to mutane suke ta kokari wajen neman su yace man allazi kana yastami'u lahum al-akhbar wa yatihim biha wa yake jiyo musu labari yana zo musu da labaran nan shine Abdullah ibn Abi Bakar cikin hadisin hijira wanda ya gabata yace fa bitu inda huma Abdullah ibn Abi Bakar sai Abdullah ibn Abi Bakar yake kwana a wajen su wa huwa gulamun shab shi kuma yaro ne matashi fa yadluju min indihima bi isaharin yace sai ya shigo a wajensa da asuba fa yusbihu ma quraishin ya wayi gari tare da quraishawa bi makata a makka kaba'itin kaman nan ya kwana kenan da asuba yake komowa kuma maka kaman nan ya kwana bai tafi ko ina ba yace fala yasma amran yakta dani bihi illa wa ahu yace ba zai zai ji wani abu ba wanda suke kulla kaidi da shi sai ya har da ce wannan abun hatta ya tihu ma sai ya zo ma annabi da abubakar sallam da shi fa yukhbiru yace yukhbiru bi khabri zalika hina yahtalidu zalam da wan labarin wannan abun lokacin da duhu yayi tsananin duhu sai ya zo ya ba su labarin wannan abun da aka abun da aka saura da suka faɗa nan ina ga zan mu tsaya kwatar lokacin mutum سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتبارك وفرجنا اللهم نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا فيما هديتنا اللهم بارك لنا فيما هديتنا اللهم بارك لنا فيما هديتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد